sun zaɓi yin fasikanci falamma fasaku haqqa alaihal qawl yayin da suka kama yin fasikanci shikenan kalmar ubangiji fa haqqa alaihal qawl alqawl tana nufin al'azab kenan sai azabar ubangiji ta tabbata wato a kansu fadammarna ha tadmira wato muka muka dammara su muka halakar da su muka jefa su cikin wato hali na wayo Allah ne yasu kuma wani abu mamaki idan Allah ya zo yin ukubar kuma sai ya shafi kowa a su kadai abin yake shafa ba a takaice abinda ayan nan ta cikin suratul isra'i take nufi yana daga cikin sani ya kamata idan Allah ya wadata ka kai ka fi cancanta ka bi Allah don kai kan baka da bakin da zaka ce wani abu babban ni'ima Allah ya baka lafiya Allah ya baka rufin asiri Allah ya baka wadata amma sai ka waye gari kana cikin masu fada da Allah kana kin bin Allah wallahi malam idan aka gaya muku sabo sabo da fasadi da barna da wasu suke yi wallahi hankalinku bai zai dauka ba shi sa duk yanayin nan da kake ga ana ciki halin da ake ciki wallahi wasu ne suka gada wasu ta'adin ya wuce yadda kake tsammani akwai matsafa masu tsafi tsafi akwai waɗanda suke halakar da mutane su samu kuɗi suna fa cikin arzikin suna cikin yalwan suna cikin wadata amma hanyar da za su arzikinsu ya daɗa haɓaka shi ne yaya za su halakar da mutane za su cuci mutane yanzu duk abin da ake da kake gani na zubar da jini kashe mutane garkuwa da mutane menene da mutane ai wasu ne suke so su ci gaba da zama cikin ni'ima su samu kuɗi shine kawai tijarar ɗan adam addini an mai da shi ga talakawa sallah an mai da ita ta talaka azumi litinin alhamis mafi rinjayen wasu masu yi sai kaga matalauta ne kaɗan ne cikin wanda allah ya musu arzikin suke zuwa su siyo allah bauta irin wannan in ka ce hajji da umra wani yana zuwa ne don riya ba don Allah yake zuwa ba don kar a ce bai je ba wani kuma ya gaji da yan al'amura bari ya je can ya dan kwakwanta ya sha iska a dai gan shi shi ma a ce dai yawan su wasu ba don Allah suke yi ba wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa qa alaiha alqawl قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اخبرنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال كنا نقول للحي إذا كسروا في الجاهلية أمر بنو فلان حدثنا الهميدي حدثنا سفيان وقال واتو أمر يا كاو حديث علي بن عبد الله شين علي بن المديني مالمين إمام البخاري shi kuma daga malaminsa Sufyan ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna shine malamin Ali ibn al-Madini dukansu manyan malamai ne Mansur shine Mansur ibn al-Mu'tamir shi kuma shine malamin Sufyan ibn Uyayna Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama shi kuma shine malamin Mansur ibn al-Mu'tamir Shaqiq shi kuma yana cikin almajiran Abdullah ibn Mas'ud shi kuma almajirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wata fassarar idan kabila wato suka yawaita kabila suka yawa kabila ta larabawa ko ta wata al'umma in suka zama masu yawa a lokacin jahiliya ana cewa amira bi fathil hamzati wa kasril mimi amira bani fulan banu fulan ana amfani da wannan kalmar amira din wato ana nufin sun yawaita sun yi yawa sun samu ƙarfi kenan wannan luga ce daga cikin lugogi na larabawa a larabci kenan wasu malaman suke cewa akwai wanda ake yin bitashdidil mim amara bitashdidil mim daga imara ne in an ce imara ana nufin shugabanci jagoranci to Allah ganar da mu to sai kuma aya ta gaba yanzu mun gane wancan aya ta suratul isra'i ga abinda take nufi to kuma ba wai yana nufin shi kuma wanda yake mara shi ne shi kuma ya zauna bai yi wa al'umma bai yi wa Allah biyayya ba wani ana nufin wato dalili daga cikin alamu na halakar al'umma da taɓe wata ka ga masu ni'iman cikinta sun nisanci Allah sun gwane sun kware wajen sabon Allah su ne bin mata ga mutum yana da rufin asiri amma yana bin karuwai karuwa fa dubo karuwa mai karuwa an gane karuwa ko akwai wanda Allah ya cire musu albarka ga wadata ga rufin asiri amma har yanzu ba su daina bin mata ba mutum magidanci ne da iyalinsa da 'ya'yansa ya mallaki kaza ya mallaki kaza amma yana yawo yana bin mata yana zina yana bin matan banza ba albarka a rayuwar wadatar ba ta mai amfani ba akwai masu shaye-shaye ba wai sai ya je ya sha giya irin lokal giya da ka sani yana tangadi ba akwai giya mai tsada giya mai matsayi a wajen masu shan giyan da zai sha ta ba baka san ya sha ta ba dama mai ake bukata buguwa to zai sha ya bugu wani kuma kasashen turai yake tafiya ba yana da kuɗi ba ya tafi kasashen turai ya yi duk abin da ya ga dama ya bi matan banza ya ta kwana a hotel-hotel da matan banza da duk karuwan duniya da ya sani ba wanda ba zai je biyan bukatarsa ba saboda Allah ya bashi kuɗi saboda Allah ya bashi wadata shi yasa ba za ka taɓa ganin su a wajen addini ba Allah ya cire musu albarka akan bauta masa Allah ya cire musu tausayi Allah ya cire musu jinƙai da kuma dukiyar suna samunta ba abin da ya dame su Allah ka kubutar da mu Allah ka kare mu Allah ka ba mu ikon bauta maka da wadata ko muna cikin talauci to sai aya ta gaba ita ce ta ƙarshe da za mu tsaya akan ta saboda hadisi mai tsawo ne مجملا باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو أيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم فرجع إليه الذراع وكانت تعجبه ونهس منها نهسة, نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون من, من, من ذلك يجمع الله يجمع الله الناس الأولين والآخرين في سعيد واحد يسمعهم الداعي وينقذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغ ما, ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم ويأتون آدم عليه السلام فيقول له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فاسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه قد نهى قد نهاني عن الشجرة عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري
طيب malam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratul isra zurriyata man hamalna zurriyata da yi wa zurriya din nasb zurriyata ba zurriyatun ba kamar yadda yazo a can zurriyatun ba'd wa min ba'd a nan zurriyata haka yake cikin isra man hamalna ma'a nuh bi nasbi zurriya kenan zai zama bi nasbi dhurriya ala al-ikhtisas ala al-ikhtisas ko kuma ala al-badal ya ala al-ikhtisas ko kuma ala al-badal ana hau kenan na wakila kenan dhurriyata man hamalna ma'a nuh dhurriyar wato waɗanda muka ɗauke su tare da nuh Allah ce innahu kana abdan shakura abinda ake nufi da ayar kada ku riki wani ay la tattakhidhu min duni wakila dhurriyata kaga badal din kenan ko al-ikhtisas kada ku riki wani wakili ba ni ba ba ku da wakili ba Allah ba duk wanda ya riki wani Allah a matsayin wakili to ya yi asara kuma ya shirka ya tabi ya ku zuriyar man hamalna ma'a Nuh waɗanda muka ɗauke su tare da annabi Nuh a cikin jirginsa na ruwa lokacin da Allah ya zo halakar da mutanensa innahu lalle shi Nuhu a inna Nuhan kana ya kasance abdan shakura bawa ne mai yi wa Allah godiya imam ibn kasir ya ce ya zo a cikin hadisi sahihi da kuma al'asar daga salaf annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya kasance mutum ne mai yawan yi wa Allah godiya kana yahmadullah ala ta'amihi idan ya ci abinci ko ya samu abinci yana yi wa Allah godiya alhamdulillah ana koya maka ne tarbiyya duk lokacin da Allah ya baka wata ni'ima to ka rinka yi wa Allah godiya idan kana son wannan ni'imar ta dawwama duk wanda Allah ya bashi dama ya bashi wani abu to ya lazimta wa kansa yi wa Allah godiya alhamdulillah alhamdulillah yasa aka sunanta mana aka shar'anta mana ko abinci mutum ya ci ko yara suka ci abinci ana gama a ce mai alhamdulillah don Allah ce na in shakartum la zidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid idan kun yi mun shukura kun gode mun to wallahi zan ƙara muku idan kuka mun butulci kuma to azaba ta mai tsanani ce haka a wannan hadisin da imam ibn kasir ya kawo yana nuna mana in muna cikin ni'ima mu yi wa Allah godiya kuma mu tarbiyyantar da kanmu da gode wa Allah a cikin dukkan halin da muke shi yasa aka ce mu rinka cewa alhamdulillahi ala kulli hal muna yi wa Allah godiya akan duk yanayi lafiya ni'ima ce yanzu ga mu muna zaune a masallaci muna karatu alhamdulillah muna cikin fanka muna cikin iska muna kan carpet muna kan kaza yanzu wani dan uwanmu yana asibiti a kwance sai an juya shi sai an mirgina shi kuma ba wani abu yayi wa Allah ba karka dauka laifi yayi wa Allah Allah ya masa wannan abu a haka Allah ga dama wani bai san inda yake ba yanzu wani yana nan a daji an kama shi ruwa ya masa shegen duka an sace shi yana ta addu'a yana roƙon Allah ya fito da shi shi ma yazo ya dan biyo titi Allah ya kubutar da shi bai sani ba zai mutu ko bai rayu ba baka gode Allah a cikin ni'imar da kake ciki ba kuka kake wai baka da kuɗi akwai lokacin da zaka zo ba kuɗi kake bukata ba yanci kake bukata wani yana nan yanzu yana cikin kurkuku ka san gidan kurkuku ko gidan kaso to yana can a daure me ya faru cacar baki kawai suka yi da wani ya ce sai na ga bayanka yana can ya ɗaure shi babu ranar fitowa saboda talaka ne shi bai da gata idan kana tuna yanayi da mutane suke rayuwa to ya kamata ka gode wa Allah ko da baka da naira ɗaya a cikin aljihunka mumini kenan musulmi na ƙwarai mai yawan yi wa Allah godiya ne akan yanayi da ya tarar da kansa to annabi nuhu yana da ɗabi'ar in ya ci abinci sai ya ce alhamdulillah wa kana yahmadullah ala sharabihi idan ya sha abin sha sai ya ce alhamdulillah annabi nuhu ina so in fassara muku me yasa Allah ce innahu kana abdan shakura din ne annabi nuhu bawa ne mai yawan yi wa Allah godiya Allah yana son a rinka gode masa da haka Allah ya kira annabi nuhu ya masa godiya ya ce shi mai godiya ne saboda da ya ci abinci sai ce alhamdulillah ruwa in ya sha annabi nuhu sai ya ce alhamdulillah kai kana yi kwanan nan nake gaya wani ya ɗebi ruwa haka kawai bokiti guda kurin ya zubar da wannan ruwan ba komi ruwan ya yi ba na ce ina jiye maka tsoron ranar da Allah ya zai jarrabe ka sai ka yi tafiyar kilomita bakwai takwas tara goma kafin ka samu wannan bokitin guda ɗaya na ruwa yanzu ba kuna tona bohol ba ba ku san inda ruwa yake zuwa ba ba ku san da shi ba ku sani ba sai mutum ya zo ya buɗe ruwa fa yana zubar da shi ko mutum saboda yana da wadata ya kunna bohol ɗinsa sai ikwana yana zuba saboda yana da injin da zai rinka zuƙan ruwa daga cikin ƙasa ya kwana yana bin kwata ko ya kwana wannan bohol ɗin yana bin titin unguwa sai ya zubar da ruwa a dare ɗaya tirela biyar yana kwance da matarsa a cikin ɗaki sai da asuba mai gadi ya ga dama ya kashe ko ya kunna ka sani a jiharka a kusa da kai ba nesa ba akwai al'ummar da ruwan da za su sha wallahi sai sun yi tafiyar kilomita bakwai takwas tara goma su hau jaki wasu su goya a jikin babur wasu akan keke su samu jarkoki su je su ci kowannen ruwa sannan su kawo su ajiye kuma in kai mamaki ruwan da suke ɗiba ɗin ruwa ne gwajabin ruwa shanu suna shiga ciki dabbobi suna shiga ciki ruwa ne bakikirin ko jajawur haka za su ɗebo shi su sa masa alimun sai ya kwanta sannan su tace shi da abin tata sannan suna ɗiba a hankali da shi za su yi wanka da shi za su ci abinci da shi za su yi kaza da shi za su yi kaza maganan wanke mota ko babur dama bata taso ba yi amma yau kai da kake cikin birni kai da kake da dama Allah ya hore maka baka san wani abu wai shi wahalar ruwa ba a wasu unguwannin a cikin birnin ma wallahi yanzu ko nan cikin kurna din nan can kasa wata ran mun taba shiga wa'azi na je na ga na ce yanzu a cikin Kano ne wannan layi na jarkokin ruwa sun fi 150 wata matar aure ne wani mai gida ya fito da yaransa kowa ya bashi jarka da bokiti wani wannan dattijo ne kowa ya tsaya yana jira ina irin tuka-tukan da aka ana ta yi ana ta faɗa ana ta wani ruwa suke nema da za su sha su yi wanka su tafi makaranta wani kuma yana da shi a buhun yana kunna shi ya bashi a banza ya zuba wallahi baka gode wa Allah kan ni'imar da Allah ya maka ba na'am rahimahullah na'am kaji wannan dan uwan yace wata ranar suna karatu da malam Jafar rahimahullah yace a ƙasar nan akwai garin da idan ka zo zaka yi aure ba wanda zai baka auren yarsa sai kana da jaki na ɗiban ruwa sai kana da jaki da ake ɗora masa jarkoki da zaka kora shi ka ɗebo ruwa saboda ya za a yi a baka 'yar mutane ka aure su baka da jakin da za ka rinka zuwa kana tafiya mai nisa kana ɗibar ruwa ba za a ƙasan nan fa a nan arewa ba kudu ba muna fa da matsala muna da matsala wata irin rayuwa ce muke yanzu mu nan a ninkimi muke a nan haka gani muke komai daidai yake amma wallahi idan ka ga rayuwar da 'yan uwanmu suke yi a ƙauyuka da wasu gurare labarin bai da kyau bai da daɗi so mu ji tsoron Allah mu gyara ɗan uwana mu zama masu yi wa Allah godiya akan abin da Allah ya bamu yana yi wa Allah godiya in ya sha sannan kuma wa libasi imam ibnu kasir ya ce sutura annabi nuhu in ya sa sai yi wa Allah godiya kayansa sai wa Allah godiya wa sha'anihi kullihi a cikin sha'aninsa duka yace fa lihada summiya abdan shakuran shi yasa Allah yace da shi innahu kana abdan shakura lalle shi bawa ne mai yi wa Allah shukura mai wato ibnu wato mai masa godiya a wata riwaya ta ibn hibban hadisin salman yace kana nuhun idza ta'ima aw labisa hamidallah fa samma abdan shakura annabi nuhu dabi'arsa idan ya ci abinci ko kuma in ya sanya sutura to shi fa sai yayi wa Allah godiya kullun yana kan alhamdulillah ne sai sa Allah ya ce innahu kana abdan shakura zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura to shi ka mana hadisin Muhammad ibn Muqatil al-Mirwazi daga Abdullahi ibn al-Mubarak shi ma al-Mirwazi malamin malamin Imam Bukhari daga Abu Hayyan shine Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan at-Taymi Taymur Ribab kenan al-Kufi mutumin Kufa ne daga Abi Zur'a Haram ibn Amr ibn Jarir al-Bajali mutumin Kufa ne al-Kufi daga Abi Huraira sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kala ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko uti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilahmin wata rana an kawo manzan Allah nama laham ana nufin nama sai aka daga masa zira'i an gane ko dantse na zira'i na dabba din sai aka aka miƙa masa to dama me yasa aka mika masa wakalat tujibuhu a jikin naman dabba zira'i karfata annabi yana son shi saboda yana da ɗanɗano malam me zira'i a jikin dabba ku ne masu cin nama bismillah a ni ban fi ka cin nama ba kai ɗan kasuwa ni almajiri me zira'i an ce ya fi daɗi a cikin cinya nama na sa ko kafa na sa an gani to namansa ɗanɗaninsa daban ne to shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama inda za a ba shi nama to yana son wannan sallallahu Alaihi wasallama to sai aka bashi sai ya kama wannan zira'in na dabba sai ya yaga sai ya ci sallallahu alaihi shine fa nahasa minha nahsatan ay akhadha minha bi atrafi asnanihi nahasa a larabci ka kama nama da karshen hakorinka haka yanzu in ka kama kashi kashi na zira'in dabba in ka kama ba kashin kake rike ka ja haka ba to shi ma shi ne nahasa minha nahasatan akan ce nahasha a wannan riwayar nahasa a wata riwayar nahasha nahasa nahasha duk abu guda ɗaya ne an gane fa nahasha minha nahashatan ko fa nahasa minha nahasatan ina fata ana fahimta da haƙwaransa sannan sai ya yi bayani don ya yi wato ya yi bayani wa al'ummarsa dangane da ni'imar da Allah ya yi masa don su yi imani da shi kuma su yi imani da Allah ya ce ana sayyidun nasi yau malkiyama ya ku mutane ni ne shugaban mutane ranar tashin alkiyama ina shaida muku za a tada alkiyama da yake nan sannan idan aka tashi alkiyama ni ne shugaban al'umma ranar tashin alkiyama sallallahu alaihi wasallam kaga anan guri ya ba mu sako guda nawa sako guda biyu ya nuna mana za a tada alkiyama na biyu kuma ya nuna mana shine shugaban al'umma to me yasa ya keɓance alkiyama ah to a duniya ba shi bane shugaba tun da ya zama shugaban mutane a duniya kuma shi ne shugaban mutane alkiyama kuma duka gaba daya baya nuna cewa annabi shugaban mutane ne a iya kiyama ina fata ana fahimta min babi aula ya zama shugaban mutane alkiyama ai ya zama shugaban mutane a cikin lahira ma a duniya gaba daya na'am kwarai kuwa wannan wata falala kuma da yace al'iyama ya nuna cewa ba ira ba iya al'ummarsa ba hatta al'umma annabi nuhu al'umma annabi adam al'umma annabi suleiman al'umma annabi dawuda duka annabi shine shugabanta ana sayyidun nasi yawmal qiyamati yace wa hal tadruna mimma dalika yace yujmi'u an-nas al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar kun san me me ake nufi kamar yana so ya jawo hankalinsu ya nuna musu me ma kiyama ranar da za a haɗa mutane ya Allah karfa mana asiri ya Allah ya ubangiji ka ba mu sa'a zuwa kiyama jama'a duk wanda ya mutu ya hau hanya ya tafi saurani da kai wannan rayuwar ta mafarki da bata da tabbas kana mutuwa kat man mata faqad qamat qiyamatuhu duk abin da kake idan kana raye ne yanzu kana mutuwa alkiyama ka ta tashi wallahi ranar da Allah zai hada mutanen farko da na ƙarshe fi sa'idin wahidin a wuri ɗaya in an ce sa'id wahid ard wasi'a ƙasa mai yalwa mustawiya wanda take a shimfiɗe shine sa'idin wahid ard wasi'a mustawiya a kiyama babu rami tudu gangare gaba ɗaya flat ne ba wai za a tara mutane a rami da kwazazzumu ba a wurin wato wata shimfiɗa ce miƙaƙƙiya ba tudu ba gangare gaba ɗaya komai ya yi filan ana ganin kowa ballantana ma wani ya ce ya ɗan shiga wani lungu ya ɓuya shi yasa yake cewa mai kira in ya yi kira kowa zai ji sannan ido kuma zai gansu yusmi ahmud da'i wa yanfuzuhumul basr kalmar yusmi bi dhammi ya kenan daga al ne jiyarwa ladan in ya kira sallah yayi al-isma' ni da nake muku magana a loudspeaker nayi al-isma' addai mai kira idan yayi a ran tashi kiyama duk in an yi magana wata loudspeaker ce za a ce wadda take jiyar da duk duniya gaba daya ba wanda bai zai ji kiran da aka yi ba kuma ba wanda ba za a gan shi ba ba mai ɓuya wa yin fuzuhumul basar ana nufin yuhitu bihim la yakfa alaihi minhum shay kowa sai Allah ya ganshi ba abin da zai buya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda kasar a shimfiɗe take abu na biyu babu hijabi ba mai riga ba mai wando ba mai hula ba mai mayafi ba mai zani ba mai komai kenan kowa za a ganshi ya rab ya rab ya rab kiyama ba ta da daɗi malam la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilayh labarin kiyama yana da tada hankali kwarai da gaske kun gane yusmihum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar ko idan an kira kowa zai ci sannan ido su ya ga kowa ina wanda suke cewa za su ɓuya su wuce ina wanda ake cewa za a sa su aljihu su tsallaka shiga gina aljanna duk wanda ya gaya maka wannan magana ma ya mai da kai mahaukaci ne kai cikakken mahaukaci mai satifiket na hauka ma wani da hankalin kai zai zaunar da kai ce wai wai a kiyama wai wai ka biwa ne wai idan ka biwa ne wai a kiyama wai wai zai saka aljihu ya wuce da kai wa Allah bai sani ba wai ya lamunce maka wai ya tsaya maka a wannan ranar da muke bayani fa wai wani zai zo yanzu a duniya mutum dan uwanka mai tsugunawa yayi kashi wai zai ce wai ya tsaya maka wai a gaban Allah ƙarya yake maka wallahi kowa ya ta kanshi dazu a sallah muka karanta yau mai firul mar'u min akhihi ha wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi وجوه يومئذ مسفرة الله يقول ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ما غبرة قورة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة mutum ya ga uwarsa ya guje ta malam uwa dubai da muke son iyayenmu malam mutum ya ga dan uwarsa dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya kaninka yayanka wanda kake tare masa fada a nan gida wanda kana ganin danginka ne baka yin komai sai da shi a kiyama in kun haɗu gudu baka yadda kwadu ba wa akhi sahibatihi mata duba mata matarka baka yadda kwadu ba daga nan duniya ana mutuwa an rabu sai dai in ta yi aikin aljanna kwadu aljanna ko in ta yi aikin wuta ka yi aikin wuta kwadu a can kwanan ka gaisa watakila Allah kiyaye la ilaha illallah ana rabuwa a nan duniya zance ya kare bani ya'ya ba wanda zai ga ɗansa ya neme shi a kiyama wallahi kowa ya a wannan rana yana da sha'anin da ya ishe shi to wannan ita ce ranar da imamul bukhari ya kawo na hadisi manzan Allah yake mana bayani to sai ce wa tadru shamsu jama'a ranar tashin alkiyama za a saukar da za a yi ƙasa-ƙasa da rana a cikin azur na ibn mubarak da musim na ibn abin shaiba da isnadi mai kyau daga salman aka ce tu'ta shamsu yawmal qiyamati harra 20 sinin rana za a bata zafin za a yi condensing za a matse za a haɗe zafin rana na shekara ashirin sai a haɗa mata sai a sake ta sai ta rinka buga mutane bayan wannan sai a sauko da ita daidai goshi da fuskar mutane hatta ta kuru ƙaba ƙausai a yi ƙasa-ƙasa da ita annabi ya ce mutane kawai sai ka ga za su fara gumi abinda za su fara yi shi ne gumi gumi gumi ya ce hatta ya rashin araku fil ardi gumi ya yi ta jika ƙasa ya yi ta jika ƙasa har sai ya zama kogi gumin zai ta zuba ƙasa ta sha ta sha ta sha ta sha har ta gaji da gumin mutane har sai ya zama kogi ga shi kuma bara a mutu mutum da mutu a kwaya ɗaya ce an riga an yi ta wallahi don Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun ma yartafi hatta ya girka a rajul yi gargirar rajul kai sai a ɗauke ranar a ɗanyi sama da ita har sai mutum ya kusa mutuwa ya zo kamar gargara to bi zai mutu ba tun da an riga an yi mutuwan guda ɗaya ibn al-mubarak a riwayarsa ya ƙara ya ce wala ya duru harraha yau ma'izin mu'minan wala mu'mina Allahu akbar amma kun san wani ikon Allah wannan zafin ranar da ake magana a wannan kiyama a ranar zafinta ba zai cutar da mumini namiji ko mumina mace ba duk mai imani bai san da wannan zafin ranar ba na'am as-sab'atul ladina yadhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluhum Allahu akbar Allahu akbar to kaga amfanin kai imani kaga amfanin ka zama musulmin gwarai kaga amfanin ka riƙe addini kaga amfanin ka zama cikin ahlul iman أهل التقوى أهل الصلاة ولا يضر هرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون بجن شكي دباش الريد داموا الهم والغم والكرب داموا بجن شكي دباش الريد zai zo wa mutane irin abin da ba za su iya jurewa ba wala yahtamilun ko ba za su iya dauka ba fa yaqulun nasu mutane sai su rinka cewa ala tarawna ma qad balagakum malam idan aka sha wahala zafi yayi zafi wahala tayi wahala malam mutane sai su fara magana ba a san juna ba fa sai a ce jama'a wai haka za mu tsaya ku ba ku ga halin da ake ciki ba ba za a yi magana ba Allah ya yi fushi ya rabu da kowa an haɗa duniya gaba ɗaya fi sa'idin wahidin a fili a ƙasa guda ɗaya ranar ne aikinka zai kubutar da kai a ranar ne imaninka zai yi maka amfani a ranar ne tsoron ka zai tseratar da kai a ranar ne za ka ga amfanin riko da gaskiya da addini a ranar ne za ka ga amfanin ka zama mai bin shari'ar Allah zuwa masallaci sallar jam'i sadaka karatun ƙur'ani zikiri tuba a tamassuk biddin wallahi ranar da zai maka amfani sai a ce alaikum bi adam fa ya'tuna adam alaihi salam sai a ce to abinda za a yi ai muna da baba wanda shine baban kowa shine adam ku je wurin adam su ba da kansu malam mutane in suka sha wahala da kansu suke neman wa kansu mafita duk da kake ga kai ya rabu ana yaki ana an rabu ko ana gaba da juna in wahala ta yi wahala wallahi kowa sai ya zama dan uwan kowa don a samu mafita to an ji jiki a lokacin ba ana maganin musulmi ko kafiri bane ba ana haɗe ne sai a ce yanzu ba za ku tafi wajen annabi adam ba a tafi wajen annabi adam shine baban mu gaba daya fa ya'tuna adam ko fa yaquluna lahu ka karanta sai a je yanzu gashi jama'a duniya duka an tafi wajen annabi adam wannan shi ke tabbatar mana adam shine abul bashar adam shine baban menene al'umma ga baki daya anta abul bashar ya kai adamu kai ne uba na dukkan dan adam gaba daya khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhi Allah ya halicce ka da hannun shi da ya dace da shi kuma ya busa maka daga ran shi Allah ma na Allah ne ya busa maka da rai kai kenan mana mutum ne mai girma mutum ne mai sharafa na'am daman Allah shi halicci annabi Adam da hannun shi ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali haka qur'ani yace ya iblis me ya hana ka kai sujada ga abin da na halicce shi da hannayena na kudura da mulki hannun da shi Allah ya fi kowa sanin wani iri ne me yasa ba za ka yi sujada wa Adamu ba da ni na halice shi da hannuna yumbu Allah ya hura masa rai ya zama dan adam girman kai kake ko kana ganin kana cikin masu dagawa da isa sai a ce Adam lalle Allah ya halicce ka da hannun shi da ya dace da shi kuma ya umarci mala'iku ya ce su yi maka sujjada fasajadu laka kuma suka yi maka sujada ishfa lana ila rabbika kayi mana shafa'a kayi mana ceto zuwa ga ubangijinka ma'ana hatta yurihana mimma nahnu fihi Allah ya hutar da mu halin da muke ciki ya Adam ga yawa Allah ga yawa ubangijinka muna neman hutu an gaji kun san me neman hutun a lokacin kawai Allah ma ya hisabi kowa ma ya san inda za shi in dan wuta ne akai shi wuta in ma dan aljanna akai shi aljanna an gaji da tsayuwar tashin kiyama wannan shine cikakken fassaran yawmul qiyamati ranar tashin kiyama shine abin da ake nufi da yawmul qiyama ka san alkiyama din ai tsayawa ne ai za a tsayu ne a gaji sama da shekara 40 shekara nawa za ka iya za ka iya jurewa arba'in don Allah ka roƙon mana Allah ya mana hisabi kowa ma ya san matsayinsa kawai mun gaji ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balagana kai baka ga halin da muke ciki ba kai baka ga abin da ya kai mu ba yau fa yaqulu adam annabi zai ce adam zai ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu mithluhu adam zai ce kai yau ubangiji na yayi fushin da bai taba yin irinsa ba kuma ba zai taba yi Allah ba zai taba sake irin wannan fushin ba lillahi wa inna ilaihi raji'un inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu menene al-ghadab iradatu isalil adab al-ghadab iradatu isalil azab Allah yayi nufin sai yayi azaba fushin Allah in an ce Allah ya fushi da kai to yayi nufin zai azabtar da kai to shi yasa ake cewa ya Allah kada kai fushi da mu ya rabbi Allah kada kai fushi da mu Allah kai mana afuwa kai mana rangwame Allah ka kiyaye mu imamu nawawi ya ce abinda ake nufi da fushi shine ɗaukan fansa da ubangiji zai yi ga wanda ya saba masa ya ce a ranar kiyaman nan mutane za su ga abin da ba su taɓa gani ba akan lamarin Allah mutane za su yi mamakin da za su yi mamaki sai annabi adam ya fara cewa to ni ma fa ina da laifi ni da kuka zo in taimake ku ina da laifi wa innahu nahani an shajarati ubangiji ya hana ni kar in ci wata bishiya fa asaituhu sai na saba masa wa akaltu hana ci bishiya wallahi ni ma yau ta kaina nake yi nafsi nafsi nafsi kararha thalathan sau uku ya maimaita yana ta kaina nake yi jama'a ta kaina nake yi jama'a ta kaina nake yi ni yanzu so nake in fara ceton kaina ni adamu ni din ma in zama na kubuta tukunna ballanta na in fara ceton yayana shine ma'anar nafsi nafsi ma'ana nafsi hiya allati tastahiqu an ashfa ala inda rabbi raina ita tafi cancantan in neman mata ceto a wajen ubangiji na tukunna kafin in zo in neman muku ceto na gaba daya izhabu ila ghairi to ku tafi wajen wani ba ne ba ni dai ba zan iya ba ya haƙura a ci gaba da zama a cikin wannan yanayi sai in Allah ya yafe masa jama'a ina so ku lura da wani abu guda ɗaya a kan shi za mu tsaya ko sai mu tashi akan tafiya wajen nuna kawai wani abu nake son rufe mana da shi guda ɗaya yanzu annabi adam abu ɗaya ne na laifi guda ɗaya ya yi ya ce yana yin takansa takansa kusan mai laifin Allah ne ya ce ya kai adam alam an haka ma'ana alam an haka kenan yanzu ban hana ka ba akan cin waccar bishiyar a gidan aljanna wata bishiya ce a gidan aljanna annabi adam yana cikin gidan aljanna Allah ya ce da shi karkace wannan bishiyar kurf karkace da kai da matarka hawa Allah ya gama umarni maƙiyinmu abokin gabanmu shaidan wallahi ya zo yau da annabi adam fadallahu ma bi ghurur ya ruɗe su ya ruɗe annabi adam ya ruɗe na da hawa'u annabi adam ya manta da umarnin can da Allah ya bashi daman shaidan in yazo in zai sa ka saba Allah sai ka manta da dokar Allah a kanka sai ka zo ka aikata dokar shaidan yazo ya ce wa adam hal adullukuma ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ya kai adam ina so kana so in nuna maka wata bishiya idan ka ɗanɗane ta in dai ka ci bishiyar nan to wannan ni'imar ta gidan aljanna za ka dawwama a cikin gidan aljanna ba za ka taɓa fita ba ita wannan bishiyar in dai an ci to ba a fita daga gidan aljanna malam ka duba ƙofar rago da shaidan ya yi wa annabi adam kuma ta inda ya bullo masa ya ce wannan ni'imar da kake ciki eh to ba za ka bata ba kamar yanzu mai kuɗi ne da wadata da rufin asiri da mulki da sarauta sai wani boka ya zo ce masa kana so kuɗin ka ya dawama kana son sarauka ta dawama kana son kujera ka ta dawama to ka rinka luwaɗi ka rinka neman maza abinda ake gaya musu kenan sai ga mutum attajiri amma dan luwaɗi boka ne ya gaya masa cewa in kana luwaɗi kuɗinka ba za su tsaya ba dama mutum yana son ni'imar dawama kana mulki ka rinka luwadi ka rinka neman maza ba za ka rabu da wannan mulki ba shi yasa zaka ga mutum babban mutum amma yana da harka ta neman maza shedan kenan sai ya kwadaita maka wani abu na roman duniya ya ce ka bi shi alhali ba shine mai dawamar da mulki ko sarauta ko wani abu ba sai ya ce Allah ya ce da wannan bishiyar shedan ya ce da ita shadaratul khuld in ka ci ba za ka fita ba wa mulkin la yabla dan adam yana so ya dawwama a cikin ni'ima bala waye baya so ya tashi cikin jin daɗi waye baya so ya ga cikin yalwa kowa yana so ya ga cikin jin daɗi da yalwa sannan ga mulki in mutum ya ji daɗi ya ji daɗi abin da yake nema mulki ba ga sunan ba ba ku gani ba ba ga shi Allah ya ba su komai ba ya ba su dukiya ya ba su kuɗi ya ba su wadata suna da kamfanoni suna da jari ba san talauci ba komai ya ba su ba inda ba sa zuwa a duniya ba abin da ba su mallaka ba sun fi karfin abinci sun fi karfin abin hawa sun fi karfin mata sun fi karfin menene to bayan mutum ya ji daɗi kuma me yake nema mulki ko bai da lafiya kuma wallahi sai ya nemi mulkin nan wallahi sai ya nema ai bala'i ne ai idan kano na kano na dukiya ta zauna kudi suka samu arziki ya shimfiɗa aka yi kaza to sai ka ji mai kake nema mulki ba kwa gani ban sani ko kuna gane karatun nan ko ba kwa ganewa mutum na ga Allah ya masa komai yana nan yana tare da mutane yana kaza sai ka ji ana ce a ranka ne ai wanda ka dan fito kai ma ah to me zaka fito in taimako ne daman kana yawan mutane dan abin da Allah ya hore maka in dukiya ce kana da ita to amma ba a iya zama a duniya a ji daɗin duniya a wajensu in ba mulki ba malam mutum ya yi gwamna shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu biyar shida bakwai takwas wataƙila ana lissafa yana cikin waɗanda suka fi kowa kuɗi a jiharsa kowa kuɗi a ƙasarsa yana da gidaje a abuja gidaje a amerika gidaje a kaza gidaje a kaza kaza da sauransu amma ba zai iya ba za su iya zama ba mutum yana sauka a gwamnan nan kuma sai tashi yana neman ina ai sanata muke nema ai kaza muke nema an ce akwai wanda kai inna lillahi an ce akwai wani wanda wai gwamna wai yayi fa sai da kuma yazo yana neman kamfen na chairman local government bala'i wani sanata ya nema ya ci ya ci ya ci da ya fadi wani mai karfi ya zo ya fi shi sai aka ce to yalla mai ka zo ka nemi ko na jiha ma sai zo yana neman dan majalisar jiha ba za su iya zama ba su mulki ba bala'i kenan to idan mutum ya samu kwanciyar hankali ya samu dukiya me yake hankoro nan gaba mulki to kaga shine abinda annabi shedan ya kwadaita wa annabi adam zaka dawwama a cikin ni'imar aljanna sannan wa mulkin la yabla Allah zai baka mulki wanda yake baya tsufa baya karewa to kaji asalin abu wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin shedan yace wallahi wallahi wallahi ya adam da hawa ni fa nasiha nake muku san ku nake yi Allah dai yana kallo shi dai ya riga ya saki umarninsa da lamarin Allah haka yake ya ce a yi shi kenan ya gama ba mala'ika zai turo ya ce ma karkai ba ya riga ya faɗa karkai fa akala minha fa badadnahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil janna kurin annabi adam ya sa hannunsa